لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين mutanen da ke wannan wuri mai albarka gidan tv na banfere da kuma rediyo da kuma waɗanda ke kewaye da nan da duk inda wannan sauki da yake kai muna isar da tsaye da sallama zuwa gare ku ta fata ana cikin ƙoshin lafiya yau muna 22 ne ga wata na safar wata na biyu kenan lisan hijira ta addinin musulunci shekara 1442 wanda ya dace da tara ne ga watan goma miladiya 2020 kamar yadda yan wasu kusan duka ranar juma'a da karfe tara zuwa goma muna halarta idan Allah ba da iko domin gabatar da muhadara daga cikin musulahat inda malaikin muna bayani insha Allah satin da gabata malam ya fara muna bayani a cikin almazahibul madiyya war ruhiyya wal islam to da yake an shimfiɗa a cikin abin da satin da ya wuce wancan an gabatar da al-ahlab sai zan malam bai samu karkarya ba to insha Allah muna so yau in Allah sai da malam shi kara mai da ainihin bayani game da abin da shahi al-mazahib al-mahdiya dinan wa ruhiyya wal islam ta fata Allah shi ma malam jagoranci malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta bonfere muna muku gaisuwa ta addinin musulunci muna ƙara jinjina wa Allah subhanahu wa ta'ala madaukakin sarki wanda ya, ya ba mu iko da dama da lafiya har muka haɗu da ku a wannan wurin kamar yadda muka sani a dukkan eh, ranar juma'a daga karfe tara zuwa goma na safe muna gabatar da karatu a wannan wuri Uh, kamar haka ne yau Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko muka haɗu da ku sati biyu da suka gabata shimfiɗa uh, ta kwashe muna wagga shimfiɗa ta yi tsawo ina ganin ma wagga ya sumata wata shimfiɗa ba to eh, maudu'in da dama muka yi alkawarin za mu tattaura a kansa shine almazahib wato almadiyya da arruhiyya da kuma al'islam don haka insha Allahu ta'ala za mu ɗauko waɗannan mustalahat cikin guda uku ɗin mu ɗanyi bayanin su sannan kuma mu ga mahangar musulunci game da waɗannan al'amura muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatun da za mu gabatar a yanzu nan kuma muna fatan Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba ɗaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya kalima ta al-mazahib ta samo asali ne daga zahaba zahaba yazhabu sai a ce zahaban na fata an fahimta zahaba shine ya tafi yazhabu yana tafiya izhab tafi zahaban shine tafiya an gane ko duk da ke wasu suna cewa zihab to malamai na lugha suke cewa zahab zihaban ayi kasra wato kamar lugha ce wadda bata inganta ba an gane ko domin mi domin Allah ya ce wa anzalna minas sama'i ma'an bi qadarin fa askannahu fil ard wa inna ala zahabin bihi laqadirun zahab qur'ani bai ce zahab ba tana yiwa kuma ne ya ce a'a shi kuma wanda qur'ani ya zo da shi shine afsah wanda kuma laraba suke faɗa fasih ne ta rayuwa abba dai malamai sun nuna kuskure ne wallahu ta'ala alam to sai a ce mazhab mazhab kalima ce tana ɗaukar ma'ana guda uku mazhab tana iya ɗaukar tafiya sai ya zamanto masdar mimi in an ce masdar mimi shine masdar wanda aka ƙara ba mimun kenan tafiyar da kanta ko kuma mazhab yana nufin lokacin da za a tafi kenan waqtu zahab ko kuma yana nufin wuri in an ce mazhab yana nufin makanu zahab wurin da za a tafi kenan yana ɗaukar ma'ana guda uku wanga a asalin shi na kafin a shiga cikin irin niyaba a kawo shi a madadin wata kalima da yake sulasi ne amma in harafi fi'il yana da harufa kamar guda hudu kamar adkhala yudkhilu to masdar kin shi sai zama to mudkhal in tajtalibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima to mudkhal shi nan ma'ana hudu ka dauka tun da harafin na da ma harafi hudu to kuma ma masdar kin shi ma'ana hudu yake dauka kamar munasaba ce domin mudkhal yana dauka ismul maf'ul wanda aikin ya fada kan shi sannan kuma mudkhal yana daukan masdar mimi kuma mudkhal yana daukan in an ce masdar mimi kenan aikin sanyawa sannan kuma mudkhal yana iya daukan lokacin shigarwar mudkhal kuma yana iya daukan wurin shigarwa to kaga rashin sanin ilmu sarf zai iya kama mutum matsala a cikin istiqaqi da wajen ma'ana arguguje mazhab yana nufin mazhaba wurin tafiya to za a kara mishi ma'ana ta hudu a asalin shi uku ne domin wurin tafiya kala biyu ne akwai wurin tafiya hissi akwai wurin tafiya ma'anawi in an ce hissi shine wanda ake gani ma'anawi kuma wanda ba a gani yanzu in muka ce mazhaba imamu malik mazhaba ta imamu shafi'i mazhaba ta abu hanifa mazhaba ta ahmad bin hanbal mazhaba ta zahiriya ko ba haka ba to ai ba wani wuri ne wanda za su shi ba a'a hanyar da suka kama ta ilimi da ra'ayukan da sun ka kawo kaga ya zama ma'anawi na fata na kunci to jam'in shi kuma al-madahib dama mafa'il jam'i ne na mafa'al in ka dauka masjid sai a ce masajid wa anna al-masajid lillahi fala tad'u ma Allah ahada maskan ko ba haka ba jam'in shi masakin manzil jam'in shi manazil an gane ko mawtin jam'in sa mawatin to mazahib ana nufin jam'i ne na mazhabobi al-madiyya in an ka ce almadiyya su ne na madda menene madda madda shine asalin wato malarba suna amfani da madda ta samu asali daga fi'ili na madda ya mutu an gane ko shi can zahaba ya zahabu ne shi ko wanga madda ya mutu an ce zahaba ya zahabu kenan fa'ala yaf'alu shi ko madda ya muddu kenan fa'ala yaf'ulu domin madada ne sai an kai abin da aka yi masa shadda to ya muddu kuma ya fulu ne yana aikatawa to asalin kalima ta madda tana nufin taimako an gane ko wato an ce maddahu ya taimake shi ko kuma madda wani lokacin kalmar tana iya daukar shimfidawa can a ya sabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin abinda muke basu madda kuma shimfidawa wa huwa allazi madda al-arda an gane ko wani lokaci kuma madda ana nufin ya miƙa madda ya daihi ya muddu ya daihi ila sama kamar da cikin hadisi na Abu Huraira wanda yake cikin Sahih Muslim miƙawa to amma al-madda wani lokaci ana nufin usulu shay wa anasiruhu allati yatakawwanu minha aslin abu wanda daga gare shi ne abu yake haduwa yanzu an ce madda ta dan adam jikin ɗan adam yana da madda jijiya madda ce jini madda ne an gane ko kashi madda ne ido madda ne sai aka har hada su sai aka yi ɗan adam kenan usulu shay wa anasiruhu allati yatakawwanu minha hissiyatan aw ma'nawiyya yana yiwa madda ta zamanto hissiya wanda ake gani kamar da na faɗi jijiyoyi da jini aw ma'nawiyya ko ko zamanto a ma'nawi ne yanzu misali an kace madatul bahth ilmi mada ta bahasi ta ilmi to ai ba abu ita ma da kin tunanin ba ganin shi ake yi ba amma wanga mustalah na al-mazahibul maddiya an fi itlaqin shi akan wani mazhab wanda can da akwai shi amma a yanzu waɗansu saboda ya fito a fili kuma an samu masu kira sai suka sa tsammanin a yanzu ne wannan mazhabar ta bayyana a duniya ko yanzu ne ta yi karfi yadda suke tunani المذهب المادي كو المذاهب المادية شيني هو المذهب الذي يسلم بوجود المادة وحدها وبها يفسر الكون والعلم والمعرفة نجيبها تكون معجم الوسيط لمجمع اللغة القاهرة sun kace abinda ake nufi da almadhabul madda mazhab ne wanda yusallimu bi wujudil madda wahdaha shi yana sallamawa yana imani da almadda abinda ake gani wahdaha ita kadai duk abinda ba a ganin shi to su ba su imani da shi ba wa biha yufassiru al-kawn da wannan ne yake fassara duniya kenan duniyar ita ta kanta ita akwai babu wanda yi ta tunda ba a ga wanda yi ta ba wal ilm an gane ko wal ma'rifa shi aka fassara ilimi an gane ko an kace ilimi su ilimi wajen su ya tsare ga abin da ake gani duk abin da ba a gani babu shi wasuluk da kuma suluk ɗabi'o'i sawa'an ɗabi'a ce ta ɗan adam sawa'an ɗabi'a ce ta dabba su suna ganin duk abin da kanka ɗan adam ya motsar da shi ya yi wani aiki to ba neman abu bane sai abin da yake gani don ba a neman abin da ba a gani don haka in ka ga ɗan adam yana neman kuɗi saboda kuɗi ne yake yin aiki babu wani abu bayan kuɗin zancen imani babu shi in ka ga ɗan adam ya tafi zuwa neman aure to aure ya je nema mace ya gani zancen wai a ce in an mutu za a tashi su samu gidan aljanna wannan wata magana ce wadda kai ne ka yi imani da ita to wannan su ne almazahib almadiyya waɗannan mazahibul madiyya ba yau ne aka fara su ba alkur'ani ya yi ishara zuwa gare su kamar kafin ran makka suna wani birbishin wannan akida su ne ake kira addahariya ko adduhuriya kamar yadda ibn Uthaymeen yake cewa adduhuriya amma da yawa daga cikin malamai suna ce musu addahariya menene Allah subhanahu wata'ala yake faɗa a cikin suratu al-jafiya wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa qalu sun faɗa su kafirai ma hiya illa hayatul dunya ai ba komai bane face rayuwar mu ta duniya namutu wa nahya namutu zamu mutu wa nahya zamu rayu a'a alwawu la tufidu tartib asalin maganar nahya wa namutu zamu rayu zamu mutu don musu yi imani da za a yi ranar tashin alkiyama ta da mutane ba kaga da in baka san ka'idodin larabcin ba da tafsirin sai kai fanna ko kuma da mutu zamu mutu wa nahya ƴaƴan mu za su rayu amma kuma babu tashin alkiyama wasu malamai sun fassara da wannan sai suka ce wa ma yuhlikuna illa dahab ai ba komai yake halakar da mu ba sai zamani sai la nature qui se transforme dama nature ce ɗabi'a ita ce take canzawa babu wani Allah kenan mutum da kan gani a ilimin su da su da su filosof ba mutuwa ne yake yi ba kamar yadda Aflatun yake faɗa ga duniya da muke cikin ta jabuta akwai wata duniya can wadda ya imagine can na asalin hakikanin al'amuran suke duniya ta hakika ka fahimce ni to sai suke cewa dan adam da kake gani ce la nature nature ce take caccanzawa yanzu kai nan da kake dan adam to canza ka yi zama wata halitta kana iya yanzu in ka mutu ka koma wata halitta kuma ko ka koma mutum ka koma kare ko ka koma wata dabba ko jaki ya za ka koma jakin ko dabba sai sun ka yi demonstration abin da suke faɗa demonstration shine yanzu in mutum ya mutu jinin shi zai shiga ƙasa in ya shiga ƙasa zai bi ruwa to in ya bi ruwa idan ruwan nan kare ya sha to za su kuma maniyin kare idan jaki ne ya sha ko jaki za su kuma maniyin jaki ko jakin idan damisa ce zai su koma cikin maniyin damisa in zaki ne haka in dan adam ne kuma sai kuma maniyin dan adam sai ya sace komawa in kuma itce ne ya ja jinin jikin nashi to sai shi koma cikin ƴaƴan itace idan dabba ce ta ci ko ce irin dabba in mutum ne sai su komo cikin wannan dabbar idan kuma a'a haɗuwa suka yi ƙasa kuma babu abin da ci su kuma za su na sake narkewa su shiga cikin ƙasa kuma su koma ƙasa sai cikin su cikin ruwa kayoyin duniya ba ta canzawa to su ne waɗannan addariya wanda suke imanin ba za a tashi ba abinda ake gani shine ake gani shi yasa qur'ani yake ba mu labari kafirai ba suna zuwa gaban manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su dauko kashi su murje shi su cewa zai iya tada shi bayan ya rududduge wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم da haka sun kusi imani ba to waɗannan su ne mazahibul maddiya shi yasa kake ganin kamar yanzu in muka dubi irin waɗansu manyan manyan kafirai irin su Karl Marx wani babban wani abin da masani na turai suna da irin wannan masaba ta maddiya shine cewa kawai abin da ake gani shine akwai da filosof waɗanda suke nuna babu Allah har da demonstration suke yi akwai wani babban filosof da ya tashi tunda ba dukkan suna suka inkarin Allah ba wani da ya tashi cikin aji ya- zai musu demonstration babu Allah sai ya taba tablo an gane ko da ya taba tablo allon rubutu ya ce wannan menene aka ce allon rubutu ne ya taba table table menene aka ce table ne ya ɗauko biyu big pencil ya ce wannan menene an ka ce biru ne ko ba haka ba abin da suke ce ma big ko silo sai suke to Allah ba sai kwace ai ba a taɓa ganin Allah ba sai ce to safi zirki babu Allah wannan yana nuna babu Allah shi kenan akwai wani ɗalibi sai tashi ya taɓa wannan allon rubutu ya ce wannan menene aka ce allon rubutu ne ya ɗauko biro ya ce wannan menene aka ce biro ne ya taba table ko table mine ne aka ce table ne ya taba mushe mai bada karatu kita uban karatu ya ce wannan mine ne an ce kita ne ya ce to ina hankalin kita yake an ce ba a ganin hankalin kita yake to kita mahaukaci na tabbas kuma mahaukaci na wanga bashi da cikin shugaban mahaukatan duniya da wanda bai rada akwai Allah ba to shi yasa kullun suke lullube ƙarya philosophy sai a ce mata wai philosophy ita ce asalin ilimi wai kuma philosophy kin nan kuma wai baka da akwai Allah ba kaga kenan ita ce ma asalin jahilci tunda Abu Jahal ma ya yarda akwai Allah wal in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah lokacin da wannan aya ta sauka Abu Jahal na raye da za a tambaye shi wane ne ya halicci ka zai ce Allah to shi philosophy ya ce babu Allah to dan su ne al mazahib wato al madiyya da irin tasirin su ana kiran su wani lokaci al mazahib al ilhadiyya to al ilhadiyya kin nan mazhabobi da dama suka shiga cikin dukkan mazhaba ta kafirci tana shiga cikin ilhadiyya sun ciro shi ne daga allahad shine karkata kamar kabari ka jira ce an yi mai lahad qur'ani Allah subhanahu wataala a cikin suratu al-a'raf yake cewa innal ladina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna alaina ko kuma innal ladina wa dharil ladina yul walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa dharil ladina yulhiduna fi asma'ihi ko wa dharil ladina yalhaduna fi asma'ihi imam hamza daga cikin qurra al-ashra ya karanta yalhaduna fi asma'ihi sai zama to wato sulatina domin lahada yalhadu kenan yalhaduna su ko yulhiduna qira'a ta jamhur ya zama to ruba'i alhada yulhidu ilhadan hamma a cikin suratul fussilat haka yazo wannan ayar da kawo daga farko an gane ko innal ladina abin yulhiduna fi ayatina la yakhfawna alaina can ma akwai yalhaduna fi ayatina shi ma imam muhammad shine ya karanta da yalhaduna fi ayatina to an ce ilhad dukkan mazhabobi na kafirci sun shiga ciki to daga cikin mazahibul maddiya ba maza ba guda bace tunda ita kogar mazhabul maddiya materialism ake kiranta ita ko wacce wanda ba ta yarda akwai Allah ba an gane ko nihilism ake kiranta nihilism an gane ko mazhaba ce wanda ba ta yarda akwai Allah ba to su suna daga cikin mazhabul ilhad daga cikin su akwai mazhaba ta shiyu'iyya shiyu'iyya kalima ta shiyu'iyya mazhaba ce ta wanda ke kira yan communist musamman mutanen Rasha da kuma mutanen China ba su yarda da akwai Allah ba Allah shine abin da ake gani kafin ce ni sai suke cewa shiyu'iyya ta zama asali daga shiyu'u ne sha'a ya shu'u shine abin da ya yadu suna nufin mazhabar su ta yadu dan ƙarya na fata an fahimce ni innal ladina yuhibbuna an tashi al fahishatu fil ladina amanu tashi'a ta yadu al fasha a cikin suratul nur wannan aya to su ma sun tai akan cewa mazhabar su la ilaha wal kaunu madda la ilaha babu wani abin bauta wal kaunu madda duniyar nan da muka gani abin da muke gani ne kawai akwai abin da babu babu shi shi ko alqur'ani yana faɗa mana fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun Allah yana rantsuwa da abin da kuke gani abin da ma ba ku gani ashe akwai abin da ba ku gani ranka ina yake baka taba ganin shi ba kenan ma ya kamata kai ka yarda cewa baka da rai kai matacce na ina fata an fahimta to wannan mazhaba ta shiyu'iyya tana ɗaya daga cikin waɗannan mazahibkin da ilhadiyya to akwai wani babban filosof ina ganin na ƙasar almaini ake kiransa Nietzsche shine iddia'in cewa babu Allah yana daga cikin masu yawa babu Allah cikin filosof yace kuma ko akwai Allah yace to Allah an kashe shi wal iyadu billah wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut Allahu la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum Allah shine rayan da bai mutuwa to sai ce Allah ya mutu an ka tambaye shi to me yasa yace a ko da akwai Allah ba an kashe shi yace saboda asalin dan adam ya nemi Allah shine bukata daga hannunka da kakai kana bukatar Allah shi taimake ka kana cikin tsoro ka ce Allah ya taimaka ma kana bukatar dukiya ka ce Allah shi baka ko ba haka ba yace to yanzu da dan adam ya gane babu Allah sai ya bar wannan yanzu da shi nemi Allah shi taimake shi sai shi sa kwakwalwa sai shi kashe Allah shi sai shi abin da ya dace shi yana bukatar mota wanda zai hauta biya mai bukata to sai ya tsaya kawai kwakwalwa ta ba shi dama ya yi mota don haka yanzu in zai kunna mota ya ce zuwa harkokin shi mai bukata Allah mu ko ga muna in zaka hawa abin hawa sai kayi addu'a bismillah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar subhanalladhi sakhkhara lana hada wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun sutura baka bukata Allah kawai ka je kai noma na cir ta hiddo ma abinci kawai ka je kai sutura ka baka bukata Allah economy ka sai ka buga kuɗi kawai in ka yi kuɗi su ne Allah don haka an kashe Allah babu buƙatar wayo na Allah in kana buƙatar aje wani abu kai rubutu ka aje ko kai kwamfuta ta aje maka abubuwanka Allah dan da aka yake ya mutu babu shi to kaga waɗannan su ne suna daga cikin almazahib almadiyya da ilhadiyya a gurguje da nake bayani su saboda lokacin namu baya wa gare shi ba sai mu tazo ga almazahibur ruhiyya mazahibur ruhiyya su ne mazhabobin da su ko kamar sun ba ruhi ƙarfi sun bar zancen madda suna gudun duniya in muka duba kamar yanzu kiristanci an gina shi ne akan mazhabin ruhi gudun duniya shi yasa zaka iska manyan manyan malamin kiristanci ina fata an fahimce ni suna gudun abin nan duk abin da shahi madda shi yasa kaga waɗanda suka tasirantu da su daga cikin sufaye na addinin musulunci suka yi nisa su ma su suka ɗauki wannan mazhaba ruhi dai kawai ka ita mutum bai sa sutura mai kyau bai kaza bai kaza wanda eh bai bai yin komai shi dai kawai dai gudun duniya yake yi cikin ma yahudawa akwai ruhban waɗanda yanzu haka na ga wani abin da an kai program a cikin aljazira zaka iske su karcen su ma daban suke yan riko da addini na bushi yarda ma da rayuwar ka rayuwa da mutane suke yi su dai kawai a tsaya a bauta ma Allah kaga mutum baya yin aure mace ba ta aure namiji bai aure ba a cin abinci mai kyau ba a kaza ba a kaza kawai dai a tsarkake ruhi kullum zaka ji ana cewa mutane an ce a tsarkake ruhi a tsarkake ruhi ruhi ruhi ruhi wanda shi yasa turawa suka yi ma wannan addini bore musamman revolution française saboda duk mutum ya kirkiro wata na'ura sai a ce ta saba makarantarwar bible bible bible a kashe shi su ne suka hana ilimi ya ci gaba lokacin da musulmi suna can espai sun gina jami'o'i sun sature ta ci gaba yau an kwashe ilimin musulmi da espai amma an nuna addinin musulunci addinin ci baya ne daga cikin mazahibin ruhiyya a gurguje daga an ruhu ne shi ko ruhu babu wanda san hakikanin fasararsa sai Allah hakikanin sa imam jalalain suyuti da jamaluddin mahalli su ne cikin tafsirin jalalain da kaje cewa jalalain ba wai sunan mutum ne jalalain ba a'a jalaluddin al-mahalli da jalaluddin as-suyuti sai suka haɗu suka yi littafi shi mahalli shine malamin suyuti malamin misra ne sai mahalli yayi littafi ya kai izir 30 sai Allah ya masa rasuwa ɗalibin sa suyuti sai ga ya kamata ya cika littafin duk da shi bai saba rubuta ƙananan littattafai ba kamar yana yin littattafai ne masu faɗi abin yana da wahala gare shi amma sai ce zai yi tun da malamin sa ne ya cika littafin to da ya zo daga cikin wuraren da ya mallan istidraki a lokacin mallan yayi ta'rifin ar-ruh ruhi shine kaza sai ce to shi abin da ya gani da mallan bai ta'rifin ruhi ba da yafi domin mi domin an zo an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana daga cikin abin da yake nuna mu'jiza da Yahuda sun ce a tambaye shi in ya fassara ruhi ƙarya yake yi ba annabi bane in ko bai fassara ba kenan ya faɗi gaskiya wa yas'alunaka anir ruh qul ar-ruhu min amri rabbi wama utitum min al-ilmi illa qalila ta'am ina ganin ruhiyya akwai addinin buda addinin buda budaism su ma zaka iske sun damu da ruhi kawai suna wanda ka gani ana gwada muna da lokacin da muna yara ana yin film muna shiga muna kallo masu kolon nan da kake gani masu kolo eh waɗanda ganin da tabza hannun dogon tabza hannun gegiya to ai su addinin su ya gina akan ruhiyya ne shi suke ta kashin musulmi yanzu a ƙasar birmani an gane ko kasar birmani wadda suna su canza mata suna don su yi banna myanmar asalin sunan kasar amma sun canza ta sun canza mata wurare suna ta kakkashe gidajen musulmi suna ta koran musulmai addinin buda yana da ƙarfi can gabacin duniya irin kasashen nan na can abin ga to waɗannan su ma sun gina addinin su ne akan roshi ba su damu akan madda ba haka aqidar ta gini in ka ga wani mai wannan addinin ya damu da wani abu na duniya to shi na zaɓa maka shi wannan ba wai asalin addini yake haka ba kamar in ka ga musulmi ya shagiya ba wai addinin musulmi ce shagiya ba shi na zaɓa ma addinin shi don wani zai mamakin to ai can yanzu suna kere-kere suna kaza sai a ce a'a masu akili suna iya saba ma akili su kamar yadda turawa suke saba ma kiristanci a yanzu su yi abin da suka so ina fata an fahimta to sai al-islam addinin musulunci shi addinin musulunci shine addini na Allah tun daga annabi Adam har zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mun yi bayanin wannan cikin karatun da ya gabata addinin musulunci da yazo sai ce a'a dan adam yana da ruhi dan adam yana da madda ruhin dan adam shine mazahibin ruhiyya kenan ya ba ruhin shi haƙƙi shi yasa aya ta farko da ta faɗi masu shiga aljanna sai ta ce alladina yu'minuna bil gaibi waɗanda suka yi imani da gaibi abinda ba a gani asalin al-ghaib da larabci abubuwa ne guda biyar wanda ba a iya kai gare su ya zamanto bakinka bai iya taba abu ya dandana shi ya ji yana da zaki kuma da zaki ko ya san abin da shi ɗanɗano ba ka iya ɗanɗana shi sannan kuma ba ka iya shaƙa shi sannan kuma ba ka iya ganin shi da idonka sannan kuma ba ka iya jin shi sannan kuma ba ka iya taɓa shi da fatarka shi ne tsaki ce ma lisans guda biyar to in ya zama to abu guda biyar da to ya zan gaibi amma a shari'a shine abin da baka iya sani shi sai shari'a ta baka labari shi yasa Allah ya fara da wannan abu na farko saboda yanzu duniyar da muke ciki masu ganin har wasu musulmi masu raunin imani duk abin da za a ce wane lahira lahira sai kaga mutane suna ma ɗauka shi kamar wasa wasa to shi yasa Allah ce yu'minuna bil gaibi an ka fara da sifa ta farko dan su ko waɗanda mazahibul maddiya alladina yakfuruna bil gaibi farko abin da sun kawar da shi shine ka kafirce mu duk abin da yake ba a ganin shi kina Allah subhanahu wa ta'ala ya san da waɗannan mazhabobin za su zo kuma can wancan lokacin masu addariya sun yi faɗa irin waɗannan abubuwa kuma za ka iske mutum wani lokaci ya tasirantu da madda wani lokaci kuma bai tasirantu da madda ba ko da shi na ɗauke da wannan aƙida din Allah subhanahu wa ta'ala a cikin surutun ra'ad da yanzu zai bayanin wannan sai ya faɗa yake faɗa raddi ɗaya daga cikin raddi daga cikin su Allah subhanahu wa ta'ala yace wa huwa alladhi madda al-ard وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وفي الأرض كتير دليل ذلك يقولون أكوي الله لي وفي الأرض أتكين قطع أكوي قطع جمع من قطع واتو ينكي ينكي لقطع متجاورات ما سمك ابتكى دجولا وجنات من أعناب akwai aljanna gonaki ko mu ce lambu-lambu ko ba haka ba min a'nabin na inabi sai Allah ce wa zar'un wa nakhilun sinwanun wa ghairu sinwanin wa zar'un wa nakhilun akwai zara tsiro wa nakhil da kuma itacen dabino sinwanun wanda ya fito icce ne mai kamar ya zamanto itace ne a haɗe amma can asalin su gudana shine sinwan wa ghairu sinwanin da kuma guda an gane ko sannan kuma muna da qira'a wanda ta saba ma wannan dan wani kai da an karanta da qira'a da ba ita ba akwai wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatun min a'nabin wa zar'in wa nakhilin sinwanin wa ghayri sinwan wagga ku wa zar'un wa nakhilun sinwanun wa ghayru sinwan kenan bil raf'i da kuma al jar imam hafs an gane ko da imam ibnu kasir da imam abu amr ibn al'ala da imamu yaqub su suka karanta da raf'a an gane ko zar'un wani khilun silwanun wa ghayru silwan su ko da ban faɗa ba kaga yanzu zaka dauki qur'ani mai wasu zaka ga su ko sun karanta wato wa zar'in wani khilun silwanin wa ghayru silwan za a same su da waɗanda a haɗe tsarki sai Allah subhanahu wata'ala ce yusqa bima'in wahid nan ma qira'a bini akwai tusqa bima'in wahid in an ce yusqa da ya'un tusqa da ta'un imam asim an gane ko da imam imam asim da imam ibn amir da imam yaqub su suka karanta yusqa sauran sun ka karanta tusqa sun ana shayarwa to da an ka ce yusqa ana shayar da shi al-mazkur abinda ya gabata in an ka ce kuma tusqa an kalli waɗancan abubuwa jam'i ne tunda an ce wajen natin min a'nabin ko je koma zuwa ga jannat tunda jannatu jam'i ne tusqa kina ana shayar da ita ko kuma a abubuwan da ke cikin jannatin shi kanshi jam'i ne sai zama to tusqa ana shayar da ita in kuma an ce yusqa sai su koma zuwa ga al-mazkur abubuwan da an ka gabatar tawjihul qira'at kadiba cikin ad-durrul masul fi ulum kitab al-maknun da kuma al-bahrul muhit da abu hayyan at-tauhidi da sauran littafan da suke kula da tawjihul qira'at da qira'at ba kawai mutum zai dubuwa ne ba daga kan mu ne muke dauko su daga abinda malaman mu magabatan mu suka rubuta rahimallahu al-jamil amin yusqa ana shar da shi bima'in wahid ruwa guda iri guda kala guda ke sabka sai Allah ce wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul ko kuma wa yufaddilu ba'daha ala ba'd fil ukul in an ce wa yufaddilu qira'a ce waga ta jamhur wa yufaddilu qira'a ce ta imamu hamza da al-imam al-kisa'i da imam abin nan hamza da al-kufiyuna salasa dama kufiyuna guda in ana an ce kufiyuna al-arba'a cikin qira'a guda goma an gane ko da asim da hamza da wato kisa'i da khalaf to an ka ce kufiyun salata qira'atul sab'a wadanda guda uku ake nihi shi khalaf bai cikin su tunda bai cikin qira'ul ashra sab'a amma an ce ashra to hudu ne al kufiyun al arba'a to kenan nan da muka ce kufiyun salata ma ada asim da imam hamza da imam al kisa'i da imam al khalaf al ashir su suka karanta wa yufaddilu sai damiri shi na komawa zuwa ga Allah can farkon sura da yace alif lam ra alif lam mim ra tilka ayatul kitab wallazi unzila ilayka min rabbikal haqq walakinna aktharan nas la yu'minun Allahu allazi to Allahu allazi kin rafa as-samawati wa yufaddilu shine yake fifitawa in kuma an kace wa nufaddilu to yanzu an yi abin da ake cewa iltifati kamar da ta ana ba da labari ne kamar kuma an komo Allah yana magana da kansa shi ake cewa iltifat cikin ilmul balagha ba iltifati daga juya huskar ka ba wa nufaddilu musu Allah domin nan nun tufidu al'azama ba wai nan saboda waɗansu su ato kai kaji a wai cikin Allah cikin Qur'ani ba an ce nufaddilu nu sabi da yake Allah kiran ba guda bane a'a an-nuru lit-ta'zim na in ka gane domin mutum in zai magana da baban shi me yake ce mishi su baba su baba to su su baba uba nawa gare a to iya su da yawa na kenan ya zan shegi ba shi kenan ba nan annuru littafi ko a faransanci zaka ji mutum ya ce vu s'il vous plaît in dai kana da bukata da wuya kaji mutum ya ce mutunci in dai ba yaren su ne na gida ba tun da wasu wasu da amma bisa hanya kace mutunci ko kallon ka bai sai ka ce mai vu kenan ku wa nufaddilu musu Allah wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayka annahu la ilaha illa ana bace illa nahnu ba saboda nan wajen aqida ne nuhi sai ya kwadi damiru ta'zim illa ana fa'budu sai ni Allah kenan nan nufaddil tufiru ta'zim wa nufaddilu ba'daha ala ba'd fil ukul muna fifita sashi akan sashi fil ukul an gane ko nan ba akwai qira'a guda biyu ina fata an fice ni ukul ko ukul da yawa daga cikin masu karatu alqur'ani ba su iya duba shin kafun kin nan don ma ce gare ta koko sukuni ko wajen wucewa ko wajen tsayawa karatun zai bambanta yanzu in don ba ta kai sai ka ce wani fadilu ba'daha ala ba'din fil ukul ka zai yi mata dhamma in tsayawa na kai wani fadilu ba'daha ala ba'din fil ukul to kaka kaga yanzu da yawa waɗansu masu karatu ba su iya hankaltar wannan amma alhali ko imamu nafi' imamu nafi wanda muke faɗa da imamu ibn kasir su suka karanta fil ukul sun kai sukuni in ka diba sukuni zaka gani sauran jamhurul qura sun karanta fil ukul sai Allah subhanahu wata'ala ce to ukul kin nan suna ne aka kawo ai bi ma'ana al ma'kul abinci wanda za a ci domin nan ukul suna ne amma abin da kiri shi sunan da an sa wannan abinci ai ana cin shi kinan bi itibari ya ulu ila al maf'ul zai kuma zuwa ga abin da ake ci inna fi dalika laayatin liqaumin yaqilun a cikin wannan akwai ayoyi abin lura abin hankalta amma ga masu hankali hankali irin na shari'a ba hankali na neman duniya ba ba hankali na sariga ba ba hankali na idiskur ba ba hankali na irin zaluntar mutane ba shine hankalin da ake nufi hankali na iya gane Allah to anan akwai raddi gare su su masu cewa na ciwo yanzu ruwa sun sabka a wuri guda an sa iri guda kuma yankin kuma iri guda gona guda kuma abin nan ya fito an shayar da shi da ruwa guda kuma ya bambanta wani na da zaki wani zakin shi bai da yawa wani zakin shi yayi yawa wani yayi gardi wani yayi kaza to me yasa na cira da kuke zanci yan naturalism me yasa na cira bata bambanta su ba me yasa na cirkin ta kibare su su zaman to iri ɗai tunda na cira ta ya aiki kenan ko ka'idodin na cira sun haɗu to an ka kuma an ka samu bambanci a'a akwai ubangiji mahalicci mai kudura mai caccanza al'amurra mai yin irin yadda ya kamata fa'alun lima yurid ina fata an fahimci wannan to yanzu tun da mun samu dai mun dan bada misalai kan waɗannan mazhabobi kuma mun zo zuwa ga abin nan sai mu zo zuwa ga addinin musulunci a yau ya kamata mu fahimci hakikanin addinin da muke a kansa na fata an fahimci na ƙarshe kuma mu dukkan mu ta ƙarshe in Allah ya ba mu iko sai mu yi bayani kan misalai a tatbiki na yadda musulunci ya ba waɗannan abubuwa guda biyu haƙƙin su da yadda su kuma waɗannan aƙidun waɗanda sun ka ɗauki wancan koce sun ka faɗa cikin rami ko ramuka da yadda waɗansu su ma suka faɗa cikin rami Allah ya mana jagoranci addinin musulunci ba addini wanda aka faro ba bai samun soke-soke dama an saba suka cikin addinin musulunci za a yi suka ga Allah saboda ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a nuna Allah nan namu kaza kaza kaza kaza za a soki annabin mu za a soki mu din mu da muke kan addinin za a soki magabatan mu sahabbai radiyallahu anhum ajma'in za a soki komi na tsarin rayuwar mu ba yau aka fara ba dalili kuma Allah subhanahu wataala ya ce la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum za a jarrabe ku a cikin amwalikum dukiyoyinku wa anfusikum da kuma kawunanku ashe duk abin da muke gani na zaluntar da ake yi ma kasashenmu na musulmi kan dukiyoyinmu ba yau ne aka fara ba an kwace dukiyar magoya bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a Makka gaba daya lil fuqara'i al muhajirin lil ladina ukhriju min diyarihim wa amwalihim gaba dai sannan kuma Allah ya ce wala tublawunna fi amwalikum wa anfusikum za a zalunce ku za a zarabe ku a cikin kawunan ku rashin lafiya da kuma abubuwa da ya kama da haka sai Allah ce wala tasma'unna za ku ji nan alwawu wawul kasami ce wallahi za ku ji ga wawul kasami ga nunu tawkidu saqila wala tasma'unna wallahi za ku ji min alladhina utul kitaba min qablikum ga waɗanda aka ba littafi gabanin ku wa min alladhina ashraku da kuma mushrikai kafirai da su imani ba azan kathira azan cutarwa annakira huna littanwiya don idan ya ce kasiran mai yawa kala daban daban daban daban daban daban daban shi yasa kafafen yada labarai na gani da na tv shi yasa internet shi yasa duk inda aka je sai kun ji wani tana yiwa ku gane wani sai daga baya ma za ku gane an ce masa habba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wawaye wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha ashe yau dan an ce maka wawa ba yau ne aka fara ba an gaya ma annabi Nuhu magoya bayan shi kaskantattu ne anu'minu laka wattaba'aka al-ardhalun za mu bi ka wanda kaskantattu ne a bayan ka wai masu imani da ya kaskantattu a cikin suratu hud suka faɗa wa ma nara kattaba wa ma nara kattaba akal ladina wa ma nara kattaba akal illa ladina hum aradiluna badiyar ra'ayi ba wadanda musun kafi ba illa aradiluna ka tsantu badiyar ra'ayi masu guntun ra'ayi ra'ayi wanda yake kamar baji abin da ya bayyana kamar ra'ayi na wanda bai bai yi zurhi ba da sun tsaya sun yi tunani mai kyau da ba su yarda irin daga abubuwa da kuka faɗa musu ba kuna musu zancen aljanna an mutu kai tsaya ga aljanna nan ka more to dan haka kenan a ce maka wawa ba wani abu na ba a ce ma ɗan ta'adda ba wani abu na ba a ce ma radicalism radicalist wai mai tsananta ra'ayi tunda ka ce a'a kai zaka tsaya ka ajiye ne to kai kai radicalist na tunda za ka yi sallah cikin lokaci a'a bai dace ba kai wata sallah cikin lokaci wata kabarta kai kai farta mun ka kada lahira kamar sura da su yi maka hisabi ba Allah na zai ma hisabi ba a ce ma wawa ba gidaji gashi nan dai gidadawa wanda musan abin da suke yi ba to ba yau bane waɗanda abubuwa to an riga an faɗi su lokacin da sahabbai alkur'ani na sauka a makka suke faɗa cewa mulkin duniya zai canza an yi yaƙi da rumawa da farisawa farisawa sun rinjayi rumawa alkur'ani ya ce to za a rinjayi za a rinjayi waɗanda sun ka rinjaya farisawan su suka yi rinjayi to rumawan za su rinjayi farisawa kenan alif lam mim ghulibatir rum fi adl wato ghulibatir rum fi adl al-ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد سي الله تي ويومئذ يفرح المؤمنون رن المؤمنين su ma za su yi farin ciki bi nasrillahi da nasar da Allah zai basu kira za su samu ni za su samu mulki daga nan sai an kawara yadawa da sahabi ya wuce sai a ce kai mulukul ard shugabannin duniya wai tunda an ce ranar su ba za su ba nasara wai kani mulukul ard shine shugabannin duniya ba yau ne aka samu faɗa irin waɗannan abubuwa da haka ai suka zuwa ga alkur'ani ko ai su aka zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam an faɗa masa sun yana da rai sun yi taɓa abin da suke faɗa da haka kada mu san tsammanin waɗannan abubuwa sabi ne kuma kada mu san tsammanin za su ƙare shi yasa kalma ta azankin nan na kiran nan littanwi in ka ɗauki ayoyi da yawa za ka gani waɗannan abubuwan da an ka faɗa kan musulmi da kuma kan matan musulmi kan qur'ani kan Allah kan manhajin da muke akan shi na rayuwa abu na biyu game da addinin musulunci shine cewa ya kamata mu fahimci cewa mutane suna da hali guda uku duk duniya kuma suna da sifa guda uku duk inda ka yi duniya kaka san tsammani akwai wurin da zaka ce babu waɗannan mutane akwai su na farko mu a matsayin mu na musulmi mun sa akwai mumini na biyu mun sa akwai kafiri mumini shine wanda ya yi imani da zuciya kuma ya faɗa kuma yana aiki kafiri shine wanda ya ƙi yin imani kuma ya fito ya faɗa kuma haka ne a kafirta shi ke aiki munafiki shine mai ruwa biyu ya yi imani da baki ya kafirci da zuciya ko ba haka ba idan kuma kafirci ne to in musulmi ne ya furta shi a baki dole amma imani shi da cikin zuciya sai to wannan ba a kiran shi kafiri amma in ya faɗi kalma ta kafirci ba tare an tilasta shi ba to yana kuma zuwa kafirci tunda ba tilasta shi akai ba kinan ba a son ka yarda da abin kafirci sai in tilasta suke da ka faɗa kamar da aya ta makaran gomi uzudina man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukrih wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadran fa alayhi ghadabun min Allah wa lahu adhabun azim kaga mutum ya faɗi kamar kalmar kafirci ba tare da an tilasta shi ba kuma yana niyyar faɗarta to kaga qalal aqalli dai ya aikata babbar kabira kuma waɗansu malamai suna kafirtar da shi to kenan dai muna da mutum uku shi yasa qur'ani da yazo sai ya faɗi waɗannan mutane guda uku bakara da ta zo ta kwaɗi masu imani aya biyar alladina yu'minu bil ghaibi ta ta zuwa ga kafirai innal ladina kafaru sawa'un alaihim aya biyu sai ta ta zuwa ga abinda munafiqai wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir to duk duniya inda kace sai ka samu waɗannan shi yasa ba waɗannan su gurin aka bambanta su a cikin alqur'ani suratul mu'minuna suratul kafiruna suratul munafiquna a ka'idar larabci ya kamata a ce suratul mu'minina domin aljar wal majrur na ko mudaf da mudaf ilayhi a ce suratul kafirina a ce suratul munafiqina ce an ka ce a suratul kafiruna suratul mu'minuna suratul munafiquna malamai suka ce mabniyun ala hikaya hikaya haka aka dauko shi shi yasa da yawa malamai suka ce kenan sunayen surori babu ra'ayi cikin su na fata an fahimci kenan wato tauqifiya ne haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shi ma haka ya karbu daga Allah domin inda ka'idar larabci za a bi da baka fi su jin larabci ba ya kamata ce suratul mu'minina in ka zo wajen irabi in ka ce qira'atu sai ka ce suratul mu'minuna qira'atu fi'lun wa fa'il suratul mu'minuna sai ka ce mabni wa maf'ul bihi mabni wa al-hikaya kai gaba kai bai jin nahawu a kai bai jin nahawu in kuma ba hikaya za ka yi ba sai ka ce qara'tu suratul mu'minina saboda nan ba hikaya ka dauko ba wallahu ta'ala a'lam ka san akwai masu binciken nahawu nan su ci mallai shi dan jami'a kullum abin da kaso ne dai bincike ka cikin nahawu shi ka kana sai mu suka taba mallaman zauri wani lokaci tunda malamin zauri ya san nahawun amma wajen magana bai samu magana da yarda sai shi ke kuskure sai zo daga ne kaman ba malami bane Allah ya kyauta to kenan duk duniya sai an samu waɗannan ko ina akwai su duk kasar da zaka je sai ka samu munafiki sai ka samu kafiri sai ka samu musulmi in dai akwai musulmi a ciki ina fata abin ce kuma duk inda ka sai duniya sai ka samu mutum uku halin su akwai mai tsanani akwai mutum mai sauki saukin hali akwai kuma na tsaka tsakiya duk inda ka sai cikin kowane fanni cikin kowane ilimi cikin kowane hali cikin musulmi sai ka samu wani mai da tsanantawa wani kuma tsaka tsakiya shi ka tafiya ana bin al'amura wani kuma ga sunan shi addinin dai sunan dai musulmi da in ta yi kawai in ba ta yi ba haka cikin kafirai akwai wanda ya matsa cikin kafirci shi yasa kafirran ma azaba wuta ba ɗaya bace waɗanda sun ka nace cikin kafircin to sun fi nacewa cikin azaba wa min man hawlakum min al-a'rab munafiqun wa min ahli al-madinati maradu ala an-nifaqi sun yi nisa sun nace sun goge cikin munafici shi yasa Allah ce innal munafiqina fi darkil asfali min an-nar shi yasa kuma Allah ce thumma lananzi anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu ala ar-rahmani atiya za mu ciro cikin kowace tawaga waɗanda sun kafi bijire ma Allah suka yi ma ashkari ma Allah wato gandaga bai inji abin da ake faɗa da zamanci kenan kafircin ma ba ɗaya bane cikin kafirai akwai na tsakatsakiya akwai na baya baya wanda shi tana yashi tsashi lissafi to galiban ma waɗanda ke canza ra'ayinsu na baya baya waɗanda su babu ruwansu da na tsakatsakiya masu tasu tunani amma wanda ya goji in ba ya hannu ba zai dawo ba cikin kowane ilimi zaka kuma akwai wannan yanzu in ka diba cikin ilimin hadisi in an ka kawo imamu ibn al-jawzi sai su ce maka ya tashaddad yana tsananta wajen da'afa hadisi in an ka zo zai imamu al-hakim sai su ce maka ya tasahal mutum ne wanda yana wasaka mutanen da bai san tarihin su ba akwai kuma sauran malamai da mutawassitun za su tsaya su kalli abin da dalili cikin kowane ilimi haka zaka tafi in ka tafi zaka iske cikin kowane ilimi cikin kowane ra'ayi ko gida guda akwai waɗannan mazhabobin duk inda ka tafi duniya abu na uku game da abin da ya shafi addinin musulunci shine ya kamata kowa ya san kullu wahid ala sakra duk musulmin duniya wallahi ya san in an ka bi ta hannun shi za a yi cutar da addinin musulunci kuma matsala guda ta samu wallahi ka san amana za ta tsaya kanka saba ma alqur'ani saba ma sunnan ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wallahi shine da ka bala'i shi da sa a koma baya sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alaihi afdalu salati wa atammu taslim an je wajen yakin Uhud sunna guda ta sun kasaba sunna guda suna tare da annabin fa yafi kowa kima da daraja a wajen Allah su kuma su ne hiyayyun sahabbai a duniya radiyallahu anhum ajma'in amma da aka ta yakin Uhud manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa ar-rumat kada ku sabku duk da kuka ga mun ci nasara biye da kuka an ci nasara kan mu kan ku sabku saboda in mun ci nasara kariya kuke gare mu in ba ana kashe mu kun ka sabko to kenan kun ƙara ba da damar da za a ƙara kiwaye mu tunda ku kuna iya tare waɗanda za su kiwaye ta baya kai ko da an kace maka kafirai sun fara gudu dama Allah ya yi alƙawarin musulmi za su ci nasara ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه كنا كركشي su ali musu alƙawari to yanzu ko da an kaga kafirai sun ruwa da gudu sun yadda zinariya sai ina sai an kace algani mata ganima a kwashe gani ba kuɗi da arziki suka ɗauka hankalin mutane sai su manta da lahirar su da imanin su sai an ka sabku nan dan shi a sai ce to ka gani ai sahabbai da kuma sun saba to baka ji abin da Allah ya ce ba to yanzu anan sai mu kai ma waɗansu ashe musulmi in muna jiran cin nasara sahabbai an yi musu alƙawarin nasara amma da sun ka saba ni an ka samu sai an ka samu rashin cin nasara hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun lokacin da kuka saba to sai kuma an ka tuyo abin kenan a ce duk inda kaje an ce musulmi su zo su cin nasara akwai sharuɗan da Allah yake buƙatar ku cika in kun cika kai kuma dan shi'a sai ka saurara ka ji da Allah yake hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah ko ba shi ba cikin ku akwai mai son duniya akwai mai son lahira thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum to kaji Allah yake karshen ayatu wa laqad afa ankum Allah yake ya yayi musu ya yayi musu ba su da matsala ba kai na ga gafartawa ba ba kuma wani cikin maza ba kana wanda kace gafarta musu ba mai gafaran ne ya gafarta musu to me kake so shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya bada fatawa da kansa awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha lokacin da musiba ta same ku alhali ku kun yi musu irin ta tunda can uhud kun kashe musu 70 badar kun kashe musu 70 sannan kuma kun riban ta 70 qultum anna hadha kun kace kaka qul huwa min indi anfusikum wanda su malamai suke nan min indi anfusikum saboda ku kuka zabi cewa kada ku kashe musu mutum 70 ko amshi fidiya in an kashe muku mutum 70 ku samu shahada ku samu arziki wanda su malamai suke min indi anfusikum saboda kun saba ma umarnin Allah kun saba ma sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam in kuma kana da imkaniyatul jama' kana iya cewa a'a an kaddara musu cewa za su amshi fidiya kuma za a kashe su amma kuma ta hanyar sai sun aikata wani laifi sai kai imkaniya wato aljam'u kenan kamar da Usman bin Sufyan aka haka wallahu ta'ala alam inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah ne iko akan komai amma in kun kai balla sai sakamako zo kenan banna guda kadibi waɗanda sun ka sabko daban amma abin da ya shafe su sai da kai har ga manzo sallallahu alaihi wasallama sai da aka karya masa daga cikin hakoransa kuma sai da aka rotse masa kai kaga a ce banna kai kana musulmi kana ganin a'a in za a cutar da waɗansu a baka wani abu kai kana ganin ba ta kai gare ka a'a tana iya kewayewa duk sai ta shafi kowa ashe saba ma umarnin manzo ba alkhairi ba ce abu na hudu game da addinin musulunci kafin mu shiga cikin wancan misalan guda uku ko guda hudu da ke son bayarwa shine cewa kada wani ya rubu da cewa addinin musulunci shine addinin musulunci addini akida ne dan wane ya mutu addinin zai ci gaba duk duniya in ta kafirce gaba ɗai ba ta cutar da Allah da komai ba kuma addinin musulunci bai tsayawa don Allah ce wa in ta tawallau yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum in kun juya gaba ɗai kun kafirce kam lokacin da ga aya take sun kasa bai na da rai an ka ce to ko su sun ka kafirce sun ka sabka sun ka bar addinin Allah zai kawo da su da haka kada mutum ya san tsammani shine addinin musulunci a'a ba musulunci ne da ya samu ɗaukaka ba saboda kai ka shigo ciki yamunnuna alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum bal illahu yamunnu alaykum Allah na zai muku wadannan laraban kawai da suka zo suna cewa ai sun yi alfahari sun shiga musulunci an kace a ba alfahari na da kuma addinin musulunci ba Allah na zai mu yi muku alfahari ya baku ikon kun shigo gori kenan kada wani mutum sai ya tsammani dan yana taimaka ma addini da ilimin sa in ya ja da baya addinin musulunci zai samu matsala koko in mai kuɗi ne in yana taimaka ma addinin kuɗinsa in ya bari addinin musulunci zai tsaya ko mai mulki ne ya sa tsammani a'a gwamnatin shi ke rike da addinin musulunci wallahi ƙarya ne gwamnati nawa ta rushe musulunci na nan mai kuɗi nawa yana da rai ya bai taimaka ma addinin musulunci musulunci ya ci gaba yan mutu addinin musulunci ya ci gaba malami nawa yan mutu ko ma malamin ya daina aikin addini ya shiga harkokin shi Allah zai kawo waɗansu waɗanda ba suka fi shi in kuma yana da rai ya ci gaba da yi har ya mutu kuma bayan ya mutu kuma sa su yi addinin musulunci aiki to kada mutum ya sa tsammani shi kadai ne addinin musulunci in babu shi babu addinin musulunci eh eh wallahi kan majikin ka musulunci ne samun daraja da wani wani na da samun daraja da musulunci sayyidina umar yace nahnu kunna qauman azilla fa azzana Allah bil islam mun kasance kaskantattu ba mu da daraja ba mu da kima amma Allah ba mu kima sanin ta addinin musulunci fa ma ma btaghaina al izzata bi ghayrihi azalna Allah in muka nemi izza ta wajen wani musulunci to Allah zai kaskanta ta mu to ya kamata mutum ya fahimci wannan tahiyya ta addinin musulunci ya kawo tashi gudunmuwa amma ya san cewa wallahi ko da shi ko ba da shi ba addinin musulunci zai ci gaba kuma baka daga darajar musulunci da komi ba kai na ka samu darajar addinin musulunci ya ɗaukaka ka kafin ka zo ana yi da ka zo ana yi in ka bari ma tun kana nan ana yi in ka tafi kuma za a yi misalan da nake so in ba su game da musulunci ya ba abin nan ruhi da jiki haƙƙinsa kaga wajen aƙida aƙidan musulunci ba ta raka ce ka yi ibada ita kaɗai ba kamar yadda su waɗancan kiristoci da yahuda suka ɗauki ruhbaniyanci da malaman yahudawa da sun ka ɗauki wacce aƙida tasu kafin ce ni Allah ya ce wa ruhbaniyata ne ta da ruha su waɗancan masu yin addini kiristanci sun bi ruhbaniyya a yanke ba a yi komi sai ibada ibtada'uha Allah ce su suka kirkire ta ma katabna alaihi kina kaga wannan ba shi ke nuna cewa mutum na yake kirkira bisa cikin addini ba kawai da suke cewa wai ni'matul bid'atu hadhihi da tinawar ce ni'matul bid'atu hadhihi wai lokacin da yazo yake an hada mutane akan liman daya yace wannan bid'a mai kyau ce a ba bid'a bace dan wara salatu tarawih manzo sallallahu alaihi wasallam yayi ta ba wai abin gambare kuma ya tattara mutane yayi sallah tare da su nan bid'a lugawiyya yake nufi kamar abu ne wani wanda yake sabo hakan ga cikin lugha ma'ana kenan abu da wanda can da manzo sallallahu alaihi wasallam yayi an tsaisuwa kuma yanzu gashi an sake tada shi shi da bin da yake nufi man sanna fil islam sunnatan hasana da wamin sannu sunnatan hasana nan ana zancin taimako na gibi asbaru wurudul hadith dan farkon hadisin taimako ne aka taimaka ma wani han mutane manzo sallallahu alaihi wasallam ce man sanna fil islam sunnatan hasana shi taimako ayoyin shi suna nan ba wai bid'a a bace abin da babu cikin addini ya kawo ina fata fice hadisi ne cikin sahih muslim to dan haka musulunci sai ya ce a'a jikinka ka bashi haƙƙin shi ka ce ba kai wato ka ba jiki haƙƙin shi shi kadai ka bar ruhi bai dace ba ruhi yana da alaka da ibada in yayi karfi ya samu haƙƙin sa sai ga dan adam mutumin da ya ba ruhi shi kadai karfi ka gane ko su mala'iku ruhi ɗaya na annasu shine adda karfi wajen su yasa ba su sabu dabba ita ko wato jiki ne ya adda muhimmanci gare ta shi yasa ci ta kake tana sha ana yanka ta ana ci amma dan adam sai aka samu guda biyu ga ruhin ga jikin kuma aka ce ba ko ne haƙƙin sa shi yasa ka je kai sallah kuma ka je kai ni fa idza qudiyat salatu fantashiru fil ard in an kare sallah to a shikenan a bar wannan zikiri a yi bakin abin da za a yi da yan mintutukan da za a yi a koma a tai zuwa neman abincin da za a ci amma a ce ba a yin aure kamar yadda malamin kiristanci sun kai tsayin su to sai a samu matsala yanzu manyan manyan fadan su malaman su suna nan suna liwaɗi da kananan yara suna nan suna yin zina da ɓoye su kansu sarkin da aka ce mata ba su yi suna nan da ɗiya da ɓoye an ce ba su aure shawa ce an samu mutum ita annabawa suna da ita wala kad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya kai ko kace ba kai aure dole kai liwadi ko kai banna shine nan kafafa yada labarai sun yada duniya ta san da wannan sai abu na biyu al'amal aiki musulunci ya ce Allah shi ke bada arziki wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha amma lati kuma aje aliyu wato huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu rizqi ku je ku da arzikin ku je bayan kasa kuma ku rizqi ku ci arzikin Allah shi yasa hadisi na Umar ibn al-Khattab wanda manzo sallallahu alaihi wa sallam yake cewa law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama razaqakum kama razaqa at-tayr taghdu khibatan wa taruhu bitana da kuna dogara ga Allah kamar yadda cancanta a dogara ga Allah da Allah ya arzuta ku kamar yadda ni kamar yadda ke arzuta tsuntsu تغدو تنا فتا da safe daga alghudu ne khimasan cikin jin yunwa faman turra fi makhmasatin wa taruhu bitana za ta dawo tana cikin cikin daga albatn kenan to sai wani ke kuce a'a shikenan akwai tawakkalin da zakai ka zauna baka aiki a'a da ya ce maka haka da sai ce ta hudu tana fita wajen neman abinci ka tashi ka yi aiki wata ruhu tana dawowa shi arzikin bakin kiji yake iske ta ba wannan hadisi Sheikh Nasiruddin Al-Albani yace akhrajahu Ahmad Imam Ahmad ya fitar da wannan hadisi wa Tirmidhi da Imam Tirmidhi wal Hakim da Imam Al-Hakim da haka addinin musulunci ya ce a ba komai haƙƙin shi jiki na da haƙƙi rayuwa tana da haƙƙi kowane fanni ya kamata a bashi nashi haƙƙi to waɗannan mazahibul maddiya da ba su yi imani da Allah ba a ƙarshe tun da an fara nuna min lokaci yayi waɗanda ba su yarda da akwai lahira ba su ne suke na suna jan mutane har sun yi muna tasiri a cikin ayyukan mu na siyasa wanda zai jagorantar mutane in bai yi imani da lahira ba ko yana ganin lahira kamar labari ne sai yana ganin duk a zaluncin da zai yi ma al'ummarsa da ƙasarsa da addininsa wannan ba wani abu bane lahira can ko ta wari ko ta wallari to tasirin waɗannan akidodin ne ke bayyana a ƙasashen mu ba a imani lahira ba kenan duk abin da za a aikatawa ya halatta Allah shi mu da tsari da waɗannan abubuwa an fara nuna mini lokaci yana matsowa duk da yake akwai dan abin nan dan ya kamata mu dakanta sai sati mai zuwa in Allah ya kai muna rai insha Allah ta'ala za mu zo da sabon maudu'i don mu ci gaba da maudu'an da muke a kansu abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana amin alhamdulillah nan kuma za mu dasa aya insha Allah sai kuma rana ta da Allah kan mu da za mu sake dawa mu dora daga inda muka aje insha Allah muna fata abin da malai ya tunatar da mu abin da ana aiki Allah ba mu iko aiki da shi wanda an hani kuma Allah ba mu iko hannuwa Allah amfana da mu gaba ɗaya za mu yi amfani da wannan dama mu yi salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma mu yi tawassuli da wannan ibada mu roki Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ya Allah muna roƙon ka don masu su ga addinin musulunci ya ci gaba da inda suke Allah ka taimake su masu su kama addinin musulunci su zan ƙasa Allah masu shirya ne Allah shirya da su in kun ba masu shirya ba ne Allah ka maida musu annin su a kansu Allah muna roƙon ka masu son zama lafiya su kawo mana zama lafiya a kasan mata na jarda inda suke Allah ka ba su iko da jami'an tsaronmu da sauransu masu su kawo mana tashin hankali da tara zamna tsaye a cikin ƙasar mu ta Najeriya Allah subhanahu wa ta'ala ka shirya da su in ba masu ya in masu ya ne in kun ba masu ya bane Allah ka maida musu anniyar su akan su kare ƙasar mu da sauran ƙasashen musulmi gaba ɗaya Allah marasa lafiya wanda suke kwanci a asibiti da wanda suke tafiya ba su lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ka ba su lafiya maka sa ya zama ka fara ga ainihin zunuban su Allahumma a'iz al-islam wal muslimin wa azil ash-shirk wal mushrikin wa dammir a'daka ala din wa ansur ibadaka al-muwahhidin Allah akwai ma masu fara addu'a gare mu ya Allah ka hi musulmin bukatocin su da mu da su duk Allah ka tattara ka biya muna gaba ɗaya rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab rabbana innaka jami'un nas li yawmin la rayba fihi inna Allah la yukhlifu al mi'ad rabbana sirif anna adhab jahannam inna adhabaha kana garama innaha sa'at mustaqarra wa maqama rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan وقنا عذاب النار آمين. سبحان ربك رب العزة أما يسكن وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين